يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة عباد الله الكل ينشد السكينة والارتياح وراحة البال والانشراح بل ربما دفع الإنسان أغلى ما يملك لتحصيلها وتمليكها وقد يجدها أو لا يجدها وقد قيل الراحة كل الراحة في الثلاث في التسامح والتفاعل والتغافل فالتسامح عبادة عظيمة وقربة من قرب الكريمة من وفق لها وفق للخير قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فالتسامح خلق يدل على روح الحياة في نفس صاحبها بل هو عنوان صفائها وبرهان نقائها ونفس المتسامحة من أسفل النفوس وأسعدها فهي تحمل روحا محبة للخير تبذل الإحسان للناس وتحمل قلبا رحيما يحب السعادة للآخر للآخرين ويرجو الخير لكل المسلمين يتألم لآلامهم ويفرغ لفرحهم وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل محموم محموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا خل ولا حسد وأما التفاؤل فهو حسلة حميدة خلق نبيل يعبر عن حسن الظن بالله تعالى والثقة به ويجلب السعادة إلى الفرد والمجتمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن ويكره الدائرة كما في الحديث الصحيح وقد غمر التفاؤل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وربى عليه صحابته الكرام ورسخ ذلك بقوله وفعله فكان إذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره واستبشر بما هو عازم عليه تفاؤلا وعملا لأن في ذلك حسن الزن بالله تعالى والثقة به سبحانه ودافع للعمل بل ولإحسانه واتقانه فالمتفاعل زكي العقل وافر الحز عزيم الربه واسع الفرح يحسن الزن ولا تشاءم يتمتع بطاعة ربه في كل لحظة من لحظات حياته ويتقلب بين الشكر والصبر في أقدار في أقدار الله عليه واعلموا أن من راحة النفس وانشراهها خلق التكافل وهو من أخلاق الفاضلة التي جاء بها القرآن الكريم وزخرت بها السنة النبوية تطبيقا وعملا قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين والتغافل والتغافل خلق المؤمن الصادق قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما والتغافل دليل قوي على حسن الخلق صاحبه كما قال معاوية رضي الله عنه العقل مكيال ثلثه الفتنة وثلثاه التغافل وقال الإمام أحمد رحمه الله تسعة الأعشار حسن الخلق في التغافل وقال إمام الشافعي رحمه الله الكيس العاقل هو الفطن المتغافل وقال ابن الجوزي رحمه الله ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى الشيم الكرام فإن الناس مشغولون على زلات والأخداع فإن اهتم, فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تائبا وأتعبا والعاقل الزكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه كي تهدوا مجالسته وتصفو عشرته واعلموا يا عباد الله أن التغافل والحث عليه لا يعني ترك النصيحة والتنبيه على على المخالفات الشرعية على المخالفات الشرعية وإنكارها لأن هذا أمر واجب لمن يستطيعه فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائركم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى ɗan wa musulmi maudu'un hudu ba mu yau shi ne arrahatu fi salas kwanciyar hankali ko hutun zuciya yana cikin abubuwa guda uku ɗan wa musulmi yau rayuwa ta kai wani lokaci wanda ba maza ba mata kowa yana cikin damuwa ba nutsuwa ba kwanciyar hankali kowa yana neman hutun zuciya da kwanciyar hankali ya gaje sai sayar babu wata damuwa babu wata matsala inda mutum zai doki abin da ya mallaka ya bada don ya samu nutsuwan nan yana santa kono ne zai iya biya amma mi ta yi wa biya ya samu kowai da ragar samu to saboda aka yi wa musulmi malamai magabata sun yi bayani suna cewa hutun zuciya ko kwanciyar hankali yana cikin abubuwa guda uku kamar yadda suka zana shi ne zama ambata muku insha Allah na farko suke cewa a ta samu na biyu attafa'ul na uku attagafur na farko attasamu me attasamu attasamu yafiya yafewa dogon komi ba komi ba ibada ce mai girman gaske ibada ce da take kusantar da bawa ga mahalicinsa duk wanda Allah ya datar da shi da wannan ɗabi'a ta yafiya to wallahi Allah ya datar da shi da alheri wanda yake mai girma domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa man afa wa aslaha fa ajru ala Allah duk wanda ya kasance ɗabi'a sa yafiya ka san ku da ka yafi an maka laifi an maka abin da ba daidai bane ba amma ka dauki wani abin ba komai maka yafi wa aslaha Allah subhanahu wataala ce ka gyara tsakaninka da yake da kai da dan uwanka ka ce ba komai dan uwa komai ba kuma har a zuciyar hakanin ka yaji Allah ce fa ajru ila Allah duk mai irin wannan dabi'a mai irin wannan halayya to ba ladan sa yana gun Allah subhanahu wataala kai Allah kai ya san me zai bashi Allah kai ya san me zai ma wannan bawa saboda wannan dabi'a da Allah ya maka ta yafiya ta haƙuri ta korewa ta kau da kai a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga neman gafara wurin ubangijinku wa jannatin arduha samawati wal ard wata aljanna ce wadda fadinta sama da ƙasa uiddat lil muttaqin kuma wannan aljanna Allah ce mu tanadin ta kadai ga masu takawa masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya bayyana su waye masu taba wannan Allah ya samu na ciki sai ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra su ne waɗanda suke ciyarwa waɗanda suke taimakawa waɗanda suke badawa fisarra mana a hanyar koyi a halin fage ba a sani ba wanda hadisi manzo Allah yake cewa dama da bada hagun bata sani ba yana idan Allah ya taimaka ma wacce taimaka ɗaya ke na Allah ce wadarra haka kuma suna taimakawa a halin kunci halin talauci rashin lafiya babu duk da ɗan uwa ya zo suna cin wani halin za su taimaka masa wal kazimin al gais Allah ce kuma na uku masu haɗiye fushi an musu ba daidai ba amma su haɗiye sun bai barwa Allah su bai da komi ba komi ba kuma sun yafi ma wani ɗan'uwa nasu wal'afi na amin nasu Allah ce kuma daga cikin ɗabi'un masu yafiya da mutane wallahu hibbul musulun Allah na san irin waɗannan bayi masu yafiya irin waɗannan bayi masu taimakawa masu haƙuri masu haɗiye fushi masu yafiya Allah yana san waɗannan bayi Allah ka samu na ciki saboda ka ‘yan uwa yafiya waɗa ɗabi'a ce wadda in Allah ya arzuta mutum da ita tana nuna wannan ruhi wannan rai mai ita saboda haka tana nuna ruhin rayuwa rai ce ingantacciya rai ce rayayya duk wanda Allah ya mata haƙuri ya fiya to rai ce rayayya rai ce wadda take nuna tsarkakakken rai ce rai ce wadda take nuna rai ce kamammiya kammalalla mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk rai mai yafewa to wannan rai ce mai samun arzikin duna da lahira ita ce ran da take ɗaukar ƙamna soye son alheri ga 'yan uwansu masu kyautatawa ga 'yan uwansu rai ce wadda take mai jin kai mai son arziki mai son alheri ga 'yan uwansa yana son alheri ga duk waɗanda musulmi duk wanda ka ga tana dadiya to rai ce da ke san alheri ga duk ɗan uwa musulmi saboda haka yana damuwa da damuwarsu yana farin ciki da farin cikinsu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka tambaye shi suka ce wai a cikin mutane ai nasu afdal a cikin mutane waye yake sai manzon Allah ya ce musu kullu mahmumin qalbi saduqin nisa abinda manzon Allah ya ce musu duk wani wanda yake mahamumul kal sadukin lisan sai safe suka ce sadukun lisan na arifu manzo Allah mai gaskiyar harshe mana shine mutumin da yake faɗan gaskiya ko mun dacinta ko a ina ne wani kwarjinin wani bai hana shi jin faɗin gaskiya zai tsaya tsakanin shi da Allah ko mu adawa la yirman da kumshan ami qawma ala anaqadi zai faɗi gaskiya yace to wannan mun san mai gaskiya to amma me ake nufi mal mahmumul qalbi me ake nufi da mahmumul qalb sai manzon Allah ce huwa taqi annaki la isma fihi wala bakhaya wala khilla wala hasada in an ce mahmumul qalb manzon Allah ce ga sifarsa shine rai ne tsoron Allah wanda Allah ne a gaban ta ba wani dan adam ba ba ta tsoron wani ko ba ta tsoron wani a'a Allah kawai tsoron bacin ran Allah kada Allah ya fushi da shi annaki rai wata ke tsarkakakka ga kowa baya nufin cutarwa ko hasada ko keta ga dan uwansa duk wanda take da haka la isma fi wanda ba ta da wani zunubi ba ta da wani kwanciyar da sabon Allah wala bagaya kuma ran da ba azzalima ba ta zalunta bayin Allah wala ghilla ran da ba ta da kokumi mana ba ta da huzun ba ta da bakin ciki wala hasada kuma ba ta da hasada manzo Allah ce wannan ita ce mahamumul kalb duk wanda Allah ya sata shi da waɗannan sifofi to Allah ya arsa ki babban alheri Allah ya arsa mu saboda haka ƴan uwa yafiya tana daga cikin abubuwan da zata kawo wa bawa kwanciyar hankali da nutsuwa na biyu at-tafa'ul at-tafa'ul shi ne san alheri yawaita alheri ga ɗan uwa mutum mai yawan alheri shi a tafa'ul ɗabi'a ce irin ke kyakkyawa abun godiya ɗabi'a ce wadda ke maɗaukakiya wadda tana nuna kyakkyawar zaton mutum ga ubangijinsa wannan abu kuma yana nuna amintuwar mutum ga ubangijin shi tana jayo masa arzikin duniya da na lahira yana son arziki ga 'yan uwanshi ga kanshi kuma ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yace yu'jibuhul fa'alul hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan magana da kyakkyawan aiki wannan abu yana birge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mutum wanda duk magana zai faɗa kyakkyawa ce duk aikin da zai aikata kyakkyawa ne manzo Allah ce wannan madalla da irin waɗannan bawa wai karahu daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamar shigunci yana kyamar fushi yana kyamar suka kawai ka kasance kai kullum baka bukatar alheri ga dan uwanka manzo Allah yana kyamar irin haka hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi gabaki daya saboda haka ta kasance san alheri ne ga yan uwa a kai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tarbiyyantar da sahabai a kai ya kafa a kai ayyukansa duka da ayyukansa daga magungunansa duka a kai suke haka manzon Allah ya koya ma sahabai san alheri ga 'yan uwansu kyautatawa ga 'yan uwansu maganganu masu kyau ga 'yan uwansu yafiya ga 'yan uwansu ba kullum ka dinga nema ma 'yan uwanka sharri ba saboda haka kullum manzo Allah zuce shi a wanke take haka kuma ya koya masu haɓai saboda haka duk wanda ya kasance mutafa'il to zaka same shi yana da zaka yana da hankali yana cikakken rabo yana da samun babbar riba da farin ciki yana kyautata zato baya shi umci yana jin daɗin ɗa'a ga ubangijinsa a kowace lahaza saboda haka yana nan tsakanin godiya da haƙuri a cikin kadarorin Allah subhanahu wata'ala saboda haka haka ana son mutum ya kasance mai son alheri wannan ɗabi'a ce tafi idan ka kasance cikin haka to za ka samu kwanciyar hankali za ka yi nutsuwa ke da wanda ba ka tsammani na uku ɗan uwa yana daga cikin abin da zai ƙara mana kwanciyar hankali da kwanciyar zuciya shine attagafu attagafu shi ne kau da kai yafiya a kan dukkan abin da ya attagafu kau da kai ma'ana ba yana kafin baka shi zafin abin ba amma sai ka ɗauki abin ba komi ba wannan ɗabi'a ce ta musamman ɗabi'a ce ta daraja wadda ta zo a cikin alkur'ani kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo cikin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa yafiya kau da kai domin Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin alkur'ani khuzil afwa wa amru bil urf wa arid an shahid Allah ce ya kai bawa ka kasance mai riko mai yafiya afwa mai yafewa in an maka kakkan ke ba ko ce ka Allah ya fi mana gaba gida wa amur bil kuma ka kasance mai umarni da kyakkyawa aikin alheri wa arid an jahili ka kauda kai daga maganganu na jahili da maganganu na banza da za a faɗa a kanka ya hakuri saboda haka tagaful ɗabi'a ce ta mumini na gaskiya domin Allah subhanahu wataala yana cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi auna bayan Allah na kware su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan mana bisa da laushi tausasawa ba tare da hayaniya ba wa idza qadaba mujahiduna qalu salama idan jahilai suka musu wawanci ko suka gaggaya musu maganganu marasa kyau ko suka zage su ko bace su qalu salama sai zaman lafiya zaman lafiya saboda haka tagaful ya ya kauda kai ɗan uwa dalili ne mai karfi da yake nuna akan cewa duk mai wannan siffa to wannan ya siffatu da kyakkyawan dabi'u da musulunci yake so muawiya Allah ƙara masa yarda yana cewa al-aqlu mikyan fulusuhu al-fitna wa fulusahu tagaful hankali ma'auni ne skeli ne amma sulusunsa ɗanciyar insa ɗaya cikin ukunsa shi ne fitina mana hasaka mutum ya kasance mai hasaka mai tunani wa fulsahu attagaful ma'ana biyu cikin uku shine sulsahu daycare kenan shine attaqabul idan Allah ya ba mutum dabi'a ta kauda kai Imam Ahmad Allah ya kara masa yarda yake tis'ata ashar husnul khulq fi taqaful yake cewa ma'ana ushiri tara ko kuma tara a cike ta da na gomanta shine kyakkyawan dabi'a fit da gabul wajen kau da kai a ce mutum Allah ya masa dabi'a ta kau da kai to wallahi Allah ya zata mutum da kyakkyawar dabi'a in ji Imam Ahmad Imam Shafi Allah ƙara masa da ke cewa al-qayyis al-aqil huwa al-fadin al-mutagafil shi kuma Imam Shafi yake cewa kaga mai hankali shine al-aqil huwa al-fadin mai hankali mai hazaka al-mutagafil mai kau da kai duk wanda ya sifatu da wannan ya sifatu da kyakkyawan ɗabi'a imamu ibn shawsi allah ƙara masa yarda yake cewa ma ya zalu tagafulu an salat min arkashiyam likira yace wallahi kau da kai yafiya yace yana akan kurakurai laifuka da aka yi maka ka kau da kai ka yafi wallahi yace yana daga cikin ɗabi'u manya-manya masu daraja masu girma ya ce fa innan nasa majbulu na ala zallati wal khata domin asalin shi kan adam Allah ya gina shi ne ya halice shi akan kurakure da kuskure talallabiya saba sako da kuma kurakure saboda haka ce fa inni tammal mar'u bi kulli zallatin wa khati'atin ta'iba wa ataba idan mutum yake kullum kowace kuskure da aka yi maka sai ka damu sai ka ɗau mataki a kai wallahi ce ka wahala kuma ka wahala wani aƙilu a zakiyu mallayu ta ƙiga fi kulle sagiratu wala kabira mai hankali shi ne wanda bai damu da ƙananan laifi da manya ɗan abin da aka yi masa kaushi ya bar wa Allah ya fice gurin ma ahalihi tare da iyalanka ne wa ahababi ko masoyanka ne wa ashabi ko abokanka ne wa jirani ko makwabtanka ne wa zumala'i ko abokan zama kai ta khalu mujalasatu wa tasbu shira in kai haka to sai ga mazalin su mazannunku ya zama lafiya ma'ana makwabtaka ta yi kyau abotaka ta yi kyau zamantakiya ta yi kyau amma ka ce kullum kai ba zaka yafe wa an kaza kaza kaza ci to ka wahala da kanka ka sa kanka damuwa ɗan uwa saboda haka yafiya ba yana nuna cewa a'a wai ka a baza amma mutum nasiha ba a'a wannan ba yana nuna cewa ka a yi nasiha ko a'a abin da ya kama idan an saba ma shari'a kuma za a yi nasiha ko abin da ya kama na kyama za a kyamata domin ita nasiha al'amari ne wanda yake wajibi ga wanda yake iya an samu hadisi daga tamimin dari Allah kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa addinin nasiha addini nasiha ne kunna liman muka ce gawa lillahi wa likitabihi wa rasuli wa li'immatil muslimin wa ahmadu nasiha ga Allah ga littafinsa da manzansa da shugabannin musulmai da kuma sauran yakubai hadisi ne da imam muslim ya rawaito shi saboda haka yan uwa idan muna neman hutu to saboda haka mu neme su a cikin waɗannan abubuwa guda uku sai mutum ya samu kwanciyar hankali yafiya kau da kai shine kuma da san yawaita alheri ga bayi to a nan ne za ka samu zuciyarka sai ta yi tsargi sai ta yi gas allah ke da kewa ibadan la inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله ka samu daga cikin bayinka masu jin tsoronka masu kiyaye umarninka masu godiya ga ni'imar da kai musu ya Allah ya Allah ka kankare mana dukkan wani zunubanmu ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka yaye mana damuwoyinmu Allah ka biya mana duk wata bashukanmu ya Allah mara lafiya mu ka ba su lafiya matattunmu Allah ka ci kansu Allah bukatutun na alheri ka biya mana su Allah ka ba mu anan duniya kyakkyawa a lahira kyakkyawa Allah ka muna roƙonka aljanna da abin da ya kusa da ita muna neman tsarinka da wuta da abin da ya kusa da ita Allah ka ba mu aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da 'yan uwanmu da duk wanda suke haƙƙi a kanmu Allah ka datar da shugabanninmu shugabanninmu akan abin da kake so na yarda abin da ka yarda da shi kuma kake so akai Allah ka karfafe su akai ka ƙara musu lafiya ka ƙara musu kulawa da tsaro Allah ka gafarta ma dukkan musulmai maza da mata Allah ka jikan shugaban imam muhammad kacin allah ka shirkar lacishawanmu na sunna waɗanda suka yi ƙoƙari suka kawar sunna har ta zo waɗannan lokaci allah su wanda suna a sabiƙunan awal allah ka jikansu allah ka gafarta musu allah ka kai rahama a cikin kabarinsu allah ka sanya aljanna firdausu ce makomansu allah ka sanya iyayenmu da kakanninmu a cikin gafararka da rahamarka allah muna roƙonka gafara da lada ga wanda ya gina wannan masallaci masallaci da duk waɗanda suka kama suka taimaka a kai allah ka sanya haɗuwanmu haɗuwa ce ta jin kai rabuwanmu rabuwa ce wadda ke tarariya allah kadda ka bar lalatacci sai face ka shigar da shi allah ka kyaye maka kare mana ƙasar mu ta nijar daga dukkan fitattunu na bayyane da na ɓoye allah ka tabbatar mana da zaman lafiya allah ka ba mu zaman lafiya da nutsuwa a ƙasashenmu da ƙasashen musulmai gabaki da allah ka kawar mana dukkan dukkan wasu bala'o'i Allah subhanahu wata'ala sojojinmu Allah subhanahu wata'ala ka tsare mana su ka kama musu ka tsare mana su a sama da ƙasa gaba gida ka kare musu da dukkan wani shari duk wani hali duk wata barazana Allah ka kare Allah ka daure zuciyarsu ka danta musu hakuri da jimuriya ka ba su nasara da gare ka Allah subhanahu wata'ala ka kiyaye su da kiyaye waka ka kare su da idanuwarka wadda ba ta barci Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka dukkan alheri ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh